أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله مثلا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قبل karatu a wannan littafi mai albarka littafin usul sunna نا إمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى جماعة أمه من تابع أجل ثم دي جباتا a wancan satin mun tsaya ne a matsala ta 20 da 26 biyar ko wannan satin insha Allah ta'ala za mu tashi a matsala ta 26 da izinin Allah ta'ala wanda matsalar da muka karanta Imam Ahmad bin Hanbal ya tattauna mana magana game da imani a inda muka yi ta'arudi ne da imani ko a wancan karatun da muka yi zama haka ne a inda malam ce wal iman qawlun wa amal yazid wa yanqus kama ja'a fil khabar أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا جد النبي صلى الله عليه وسلم يقدع والمحدثين معنى ما لنفسي إيمان زنشين لكم أي يزيد وينقص إيماننا قاروا كما إيماننا ربوا كما جاء في الخبر كما رجد يزوء السنحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أكمل المؤمنين إيمانا mafi cikar imani cin muminai a sanuhun hulukan shi ne wanda su kowa kyawawan da a inda muka ta arzikin imani sannan abinda muka yi ba mu magana a kai da shi ne menene matakai na imani ko kuma rukunin na imani mun sani a kan rahun nawiya kamar yadda imamun nawawi ya kawo a cikin wani misali na shi رواية إمام مسلم حديث عمر بن الخطاب أن يكار مسجدا يجد جبريل يتبع أن محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان تبان لا باري غير إيماني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولم يكون ركن الإيمان بلا نوع بلا شدة نفرق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سوى الإيمان بالقدر خيره وشره ولم يكون ركن الإيمان بلا نوع بلا شدة إن شاء الله تعالى يوزع متاجسة يا مسألة تشهد الشدة أينما ليس سوى ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر ومن أحل الله قتله إمام أحمد بن حنبل في قال من ومن قبل da hukuncin mutumin da ya bar sallah da gangar ya bar sallan da gangar baya yi ko kuma ya bar sallan da gangan saboda yana musun wajibcin ta duk da cewa malamai sun sabani akan wannan amma insha Allah ta'ala dukkanin su bayani zai zuwa kai bi idnillahi ta'ala malam yace wa man taraka salata faqad kafara lalle dukkanin mutumin da ya bar sallah hakika ya kafirta ba shi ba addini musulunci walaysa min al-a'mal shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah a cikin ayyukan ibada gaba daya babu wani aiki wanda za a ce idan ka bar shi ba ka yi mutum ya tafi ka sai sallah ita kadai man tarakaha fa huwa kafirun dukkanin wanda ya bar sallah to shi kafiri ne wa qad ahalla Allahu qatlahu haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya halattar da aka shi wannan suke na cikin maganan Imam Ahmad bin Hanbal wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin ƙa'ida ko kuma daga cikin usul na ahlus sunnah wal jamaa cewa dukkan mutum da baya sallah ya bar sallah da gangan shi ba zai yi bane kawai to wannan mutumin ya kafirta me yasa akwai dalili da yawa wanda yasa malamai ke kafirta dukkanin mutumin da ya zanto ya bar sallah da gangar baya yin ta kuma hujjoji ne masu ƙarfi kwarai da gaske an gane ko sannan kuma a gefe ɗaya akwai malaman da suke ƙalubalantar malaman da ke kafirta mutumin da ya bar sallah da gangan cewa shi kuma bai kafirta ba kenan malamai suna kashi biyu akwai masu kafirta mutum kai tsaye akwai waɗanda kuma ke ganin cewa a'a bai kafirta ba amma waɗanda suka ce ya kafirta suna da dalilai masu ƙarfi wanda waɗannan dalilan nasu ba sa kalluwa wannan za mu zo mu koro su insha Allah ta'ala daga cikin dalilan waɗanda suka kafirta mutumin da ya bar sallah sun kafa hujja da aya da ta zo a cikin suratul tauba aya ta goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da kafiran Makka Allah ya ce fa idan salaqa al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum wa quduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata faqallu sabilahum inna Allaha yuhibbu al-muttaqin kun ga Allah madaukakin sarki nan sai ya ce idan watanni masu alfarma suka wuce to ku kashe musulmai duk inda kuka same kuma ku je ku yi musu dako a dukkanin madakata dukkanin wata hanya da suke su wuce ku bi wannan hanyar ku dode ta ku hana su binta amma Allah ya ce fa in tabu amma idan suka tuba wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa qallu sabilahum to ku tsale wata hanyoyi ku tsale ta da kashe ina fata an gane kun ga anan Allah ma dauka cikin ne ya fara an fara mata ne salla fa in tabu wa aqamu salata aka idan suka tuba ko suka tsaye da ni suka tsaye da sallah ina fata an gane babu yadda za a yi ko kuma a wani wurin fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata فإخوانكم في الدين آية الضباء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إذا سكا توبا سكا قيد صلى سكا بار زكاة توتو ينقوانكم أتسن الدين ina fata an gane a nan sai ka duba cewa ‘yan uwantaka a cikin addini ba ta taɓa samuwa shiga addinin musulunci da imani baya taɓa tabbata sai da ni sai da sai da sallah ina fata an gane wannan ayar suna ɗaya daga ciki sannan wancan ayar ma da muka ta fa khallu sabilahum ita ma tana daga ciki an gane ku babu yadda za a yi a bar mushrike suna yawo suna sakata suna walawa ba tare da an kada ka kubba a kansu ba matukar dai ba su yarda da wannan ba ko da sun yi imani da sauran amma ba su yi sallah ba to bayan ku bane a cikin addini ko ba za a kyale su su gaba da yin walwala ba a cikin addini ina fata an gane sannan akwai hadisi da aka samu a cikin sunan tirmidhi wanda ya rawaito a cikin kitabul iman babu ma za'a fi tasbih salah lamman hadisi na 2600 da 21 wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa man taraka as-salata faqad kafara dukkanin mutumin da ya bar sallah lalle tabbas ya kafarta wannan nafsi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama allazi la yanqu an hawa in huwa illa wahyun yuha sannan a wani hadisin na daban wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin dai kitabul iman har ila yau lamma hadisi ya dubu biyu ɗari shida da sha tara annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗin cewa wa bainal abdi wal kufri aw shirki tarku salah abin da ke tsakanin mutum da kafirci ko shirka shine barin sallah ina fatan gani malamai kusa karanta mana ko as-salatu imadud din man tarakaha faqad taraka ad-din wa man aqamaha faqad aqama ad-din sallah ita ginshikin addini shi yasa bayan kalmar shahada shin ya kawo shine fa in tabu ma'ana fa in amanu idan suka yi imani suka tuba daga wannan kafirci sai Allah wa aqamu as-salata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'adh bin jabal zuwa yaman yake falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi an yas'alu an la ilaha illa allah abin da zaka fara kiran zuwa gare shi shine tabbatar cewa babu abin bauta da zaka cinta cewa sai allah fa in ma ba'uka lidhalika idan suka yi maka biyayya akan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka faɗa musu cewa lalle Allah madaukakin sarki ya fallanta musu salloli guda biyar waɗanda za su rika yi a gefen yini da kuma gefen dare guda biyar idan suka maka da'a akan haka sai ka faɗa musu cewa kuma to akwai zakka wacce Allah madaukakin sarki ya wajabta wacce za a karɓa daga mawadatansu ana mai da ita zuwa ga talakawan cikinsu kun ga anan bayan imani ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne sai sallah ina fata an gane na'am dan haka jama'a mu sani cewa al'amarin sallah al'amari ne mai muhimmanci al'amari ne kuma babba sannan kuma ita sallar nan ita ce ne ginshiki na addini an gane ko kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin fatiqin wanda imamu ahmad ya yi ishara zuwa ga wannan hadisi din kai shi yasa ma yake cewa walaysa min al-a'mal shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah babu wani abu a cikin ayyukan ibada wanda barin sa kai da yasa shi ne shi sallah jama'a an gane wannan ko yawa kun ji dai hadisin da muka hujjar su a wannan ko na cewa lallai dukkanin mutumin da ya bar sallah ya bar addini wannan shine abin da malaman kashi da farko suka faɗa an gane ko yawwa sannan akwai da yawa daga cikin manya-manyan malamai a cikin waɗannan malaman akwai shekul islam ibn taymiyyah al-harrani a dimashqi Allah ta'ala ya ji shi da wasu daga cikin manyan malamai daga cikin sahabbai waɗanda suka tafi akan cewa lalle ana kafirta masu yin wa dukkanin mutumin da ya bar min sallah da ganga amma wasu daga cikin manyan malamai sun tafi akan cewa lallai wanda ya bar sallah ba a kafirta shi saboda ya bar sallan kai tsaye ina fata an gane suka ce abin da ya sa ba za a kafirta shi ba kai tsaye sai an tambaye shi da ya bar sallan ba ya yi shin kana inkarin wajibi da ni a'a shin kana inkarin wajib kana inkarin cewa wannan sallan ba ɗaya bai ce da bishiyar ku na musulunci ina fata an gane magana ta farko ce sannan na biyu kuma sai an nemi ya tuba sai an sai an ba shi kwana uku a ce to ka je ka tuba na kwana uku mun ba kwana uku ka je ka tuba idan baka tuba ba to za mu kashe ka ina fata an gane idan ya bada amsa da cewa lallai shi fa bai amince da cewa sallan nan rukunin musulunci bane to anan ya kashe ka kashe idan yake shi dai sallan nan wajibi ne amma ko shi baya yi ita ce ba za a kafarta shi ba har yanzu yana a matsayin shi suka ce domin akwai wasu daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun yi imani ba su taɓa yin sallah ba kuma yana aljanna ne shi ya zo filin yaƙi aka ce to tsakanin takobin nan tsakanin inuwan takobin tsakanin takobin da zuwa inuwan su aljanna tana nan a wannan wurin manzo Allah yanzu in ya shiga cikin yaƙin nan ya zo yana imani kenan نعم نعم نعم na'am na'am na'am na'am ki gyara zaman ka abin da ke son ka gane shi ne ita sallar da kake ganin ta ka san ne rukuni na addini ko bayan kalmar shahada sai kai da sallah sai ba da zakka sai azumin ramadan sai aikin hajji wannan shi ne kuma mutunci guda biyar to malamai suna faɗin cewa lalle mutumin da ya bar sallah baya yin ta to ba shi da addinin musulunci ko da ga ta cikin addini ya ce da cewa ba wa abota ya kanta sai Allah malamin su ya kafirta me yasa saboda wannan sallar da baya yi kuma abin da yasa shi ne ita sallah ita ce ibada da ke sanya wa mutum imani shi zama yana da karfi a zuciyar shi sallah ita ce baiwa mutum haske da annuri na fuska a idon mutane sallah ita ce abin da ke gadarwa da mutum damin ya gana tsakanin shi da ubangiji shi tana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa Allah ta'ala ya yi maka talauci Allah ta'ala ya yi maka bakin cikin duniya da lahira gaba ɗaya kai sallama ka fahimta kuma sallah tana hana mutum ya aikata mummunan aiki aikata dukkan wani abinci duk abin da zaka aikata a cikin al'umma a ce da kai bin ka aikata kaza tir da wani to idan kana yin sallah sallah za ta hana ka aikata wannan abu dan ba za ka so ka zo kana yin sallah ba kuma a lokaci guda kana aikata mummunan aiki jama'a ta ce a wani kuma ko sallar shi ba ta faɗuwa ne har malamai suna cewa matuƙar da mutum yana tsere sallah amma kuma kaga baya daina munanan ayyukan shi to wannan sallar ta ba ta faɗuwa ne saboda Allah ta'ala ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hani game da barin alfasha da kuma abinci sannan ita sallah ke kunna bawa ya rika yawan tunawa da ubangijinsa in ba haka wata hanya za ka wajen tunawa da ubangijinka tun da ka zo karatun fatiha za ka Allahu akbar Allahu akbar kana girma Allah tun da ka ce Allahu akbar za ka karanta alqur'ani za ka karanta fatiha a cikin karanta fatiha ne da kake kullum sai Allah madaukakin sarki ya ce maka duk abin da ka roƙa ya baka sannan ita sallan nan har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin mutumin da ya zo ya tsaye da ita to tana ɗaya daga cikin abin da cikin kare ne ne yanzu idan muka sallama magariban nan da aka sallama magariba a cikin jami'i ko to duk zunubin da mutum ya aikata kafin sallama magariba Allah ya gafarta mishi haka nan daga magariban nan zuwa isha'i in har ka aikata mummunan aiki duk zunubin da ka aikata kana gama yin alwala ka gama yin sallah din Allah ta'ala zai gafarta maka wannan zunuba wanda kuma alheri bila idan ba ka yin sallah to yana ɗaya daga cikin abin da ke sanya wa mutum azabar kabari ya zanto azaban kabari kuma azabar sun yi musiba wacce za a sanya mala'ika wanda zai zo baya baya gani sannan ko baya magana abin da zai kawai zai fara dukan mutum wallahu musta'an Allahu a'lam akwai wani dan saurayi wanda aka yi shi a garin a kasar Kogi dan saurayi ne ya kasance yawan jin waƙe waƙe shi ne ake shi baya ko da sallah yana yi yana yin sallah yadda ya ga dama ka gani ran nan sun yi rashin lafiya aka yi shi asibiti da aka yi shi asibiti sai Allah ya maɗaukacin sai ke ɗauki rayuwarsa sai aka je aka binne gawarsa a bayan yaron gabanin mahaifinsa ya zo asibiti sai aka ce tunda musulmi ne ai babu wata matsala ko sai aka kai shi aka je aka tsaya aka yi masa sallah aka yi masa wanka aka tunya shi alkafani aka yi masa sallah bayan an yi masa sallah sai aka kai shi makabartar musulmi aka ji aka binne shi bayan awanni guda uku da binne wannan yaron mahaifin shi ne yake shi ne da cewa in shi ya rasu ba ba a mai gwaje-gwaje ba a yi kaza kaza kaza kaza a wannan lokacin aka ce to shi ke mutum da ta matsa bari a je makabartin da aka je aka binne shi ai ba a wuce awa uku da binne shi ba ana zuwa da aka je aka tono wannan gawa wallahu alazim wallahi alazim in ka ga inda aka yi magawar nan kata kata gashin kai shi gaba ɗaya baki ne ya koma fari kar kamar na mutumin da yake kara tsari a duniya idaniyin shi nan sun farka su jini ke zuwa a jikin shi gaba ɗaya jikin shi ya kokkole da wuta me kake tsammanin wannan mutumin ya je tar a wurin Allah me kake tsammanin duk mutumin da ya mutu ba ya sallah me kake tsammanin mutumin da ke barin sallah saboda wulaƙantarwa saboda rashin bin umarnin Allah a cikin alqur'ani mai girma Allah ma da sarki ya mana bayani dangane da wannan sura guda yi akan wannan ara'aytu alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yuhibbu ala ta'am miskin Allah yake fawailun lil musallin narkon azaba malamai suna fassara wailun da dama ana nufin narkon azaba azaba mara karewa sannan ana fassara wailu da sunan wani kwari a cikin wutar jahannama wanda idan aka jefa dutse sai ya shekara saba'in bai kai ƙasan wutar jahannama ba kuma a hakan an yi mutum azaba to malamin ta ce narkon azaba ya tabbata Allah ya ce wailu lil musallin narkon azaba ya tabbata ga mayu yin sallah kowa allazina hum an salatihim sahun su ne mutanen da suke wulaƙantar da sallar mutanen da suke tozartar da sallar mutanen da suke wasanni da sallar Allah maɗaukacin zai ya musu alƙawarin narkon azaba a gidan lafiya a ce kaga idan ka samu irin wannan wajibi ne tun da har ka ji wa'azi yanzu na cewa barin sallah kafin ci ka fahimta kuma yin wannan din aikin da ka aikata kuskure lalle tabbas duk mutumin da ya mutu yana bai mai barin Allah yana mai saba wa Allah tabbas Allah zai mishi azaba ba za mu iya cewa mu tabbas ga kabarin sa amma ana mai azaba ba dan Allah ya sanar da mu gaibi ba amma aya alqur'ani ta faɗa mana hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tabbas za a yi mutum azaba a cikin kabarin kuma Uthman an Uthman an Affan ɗaya daga cikin kulafa ar-rasulin Allah madaukakin sai ya kara masa yarda ya kasance da ka zo gudun mutum a kabari sai a gaina kuka yana ta kuka sai a kan yake ya Usman ma ya bike ni ke saka kuka ne sai yake cewa ba wani abu ke sa ni kuka ba sai dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabra awwalu manazil al-akhirah lalle kabari shine masaukin farko na zuwa lahira fa inna jarihu sa'ibu idan ma abokin kabarin ne ya tsira Allah ya tsira shi da azaban kabari fa ma ba'dahu aysar min zaman kabarin nan fa abin da zai zo bayan zaman kabarin shi ya fi sauki ma'ana ta kalja ba ita shi yana ne hakkin fuska yana ne jin dadi fa in lam yanzil lahu sa'ibu amma idan ma abokin kabarin nan bai tsira da azaban kabari ba fa ma ba'dahu ashaddu bala'in da zai tada bayan na azaban kabarin kuma shi ya fi tsanani Allahu akbar to kaji sai dai daga misali yau idan ka tuba ka daina wasa da sallah ka dawo ka ci gaba da tsaye da sallah yadda ya kamata sallolin juma'a da baka yi a karan farko su ne dalilin da yasa baka yin sauran salloli saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bar sallolin juma'a guda uku sauki saboda ganganci aka ce uzurin da za a yi ba mutum shi ne kawai halin tafiya ko kasance shi mara lafiya banda guda biyu nan babu wani uzuri idan mutum ya basu guda uku to Allah madaukakin sarki ya sanya wani marfi akan zuciyar shi alheri da zai ƙara shiga zuciyar shi ba ka fahimta saboda haka yanzu tun da ka ji wa'azi sai ka tuba ka je ka yi alwala ka zo ka ci gaba da yin sallar ka je ka ci gaba da koyon ayyukanka na ibada abin da ya wuce baya kuma idan har ka tuba da zuwa ga Allah kana ganin wannan mummunan aiki ne kake kai in ka tuba zuwa ga Allah kyakkyawan tuba to zunubin da ka aikata a baya Allah madaukakin sarki zai murki zai markaɗe su zama aikin kirki sai zama lada ne kuma za a maida maka su a matsayin wannan munin aikin da kai dai tun da ka tuba to za su zama kuma aikin lada kaga ka gane ko shi yasa Allah ta'ala ta cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kowanne irin zunubi kake aikatawa ko kafirci ne ko shirka ne duk wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki na gari ko irin waɗannan ana karan Allah madaukakin sarki zai jirkita ayyukan su na banza da suka aikata zamto lada Allah kuma yake wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ya kasance ne yawan gafara ko ne yawan tuba ka fahimta ko saboda haka ji tsoron Allah ka kiyaye ibada kada ka rike yin ganin wani ko dan in ka rike gani Allah ta'ala yana ganin ka yayin kake sallah in ba shi ba ba wanda zai baka lada sannan shi ne yake in baka yi kuma zai maka azaba dan haka babu duk abin da wani zai faɗa maka wallahi ƙarya yake Allah ya riga ya faɗa manzon Allah ya tabbata saboda haka abin da yake dacewa shine kai alula ka shiga bare sallanka insha Allah ta'ala ana karin Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunuban ka wuce a baya wannan shi na da shi wa alaikum salam ba zai rama ba ba zai rama ba ai ba zai iya rama wannan sallolin ba ina fata an gane ko sallar kwana ɗaya ka ce masa karama ya kake ji yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ce mata idan suna haila ka kira sallah saboda manzon Allah ya fi cewa akwai wahala kuma Allah ta'ala ya ce wa ba ja'ala alaikum fid-din min haram Allah ya sanya muku wani kunci ba a cikin addinin musulunci sauƙin ne ma yake sa mutum an sa addini ya kama shi da dangana na'am wa alaikum assalam na'am نعم نعم نعم جزاك الله خيرا kaji abin da malai ya faɗa ku zama da abokan da kake yi ya kamata su maka rabu da ka fahimta saboda zama da mutanen kirki yana sa ka zama mutumin kirki zama da mutanen banza ina son ka ga mutanen mutum banza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi ingantacce cewa la tusahib illa mu'mina kada ka kuskura ka yi aboki sai da wanda yake mu'mini wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyu kada ka bari wani ya ci abincin ka sai ne tsoron Allah sai mutum ya zo yana jin yunwa kawai ka bashi abincin ka a ina jin tsoron Allah ne ka bashi amma mun tsoron Allah bane ka ci ka ci ka nemi tsoron Allah ka bashi shi ne umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimta shi yasa ni ahlul kitab wala yakun lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu bi halatta ga mu'mini baligi ya zanto yana yin abokantaka da fasikai ba fasikai su ne wanda suke saba wa Allah zina sata barin sallah koyi da mata koyi da arna sun sun ne kayayyakin su munanan dai ayyuka da yawa ka fahimta don haka tun da ka tuba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ansu tubarka ya kuma sanya wannan ya zanto dalili na kiriwanka da kuma samun gidan aljanna gaba ɗaya sannan kuma har ila yau zan ƙara baka shawara lallai ka yi ƙoƙari ka dawo makaranta duk lokacin da ake karatu a masallaci idan kana wuri kowane lokaci ake karatu a masallaci kaka yi wuce ka akwai wani alkhairi mai yawa wanda ake samu a wurin karatu ka fahimta ka sallama gari ba ka je ka yi alola ka zo ka sallama gari na'am ina zuwa na'am ka ci sai ka wanke a'a babu ka sai ka wanke ne ka je ka yi Allah ka zo ka sallama idan ka gama in ka dubi daga baya ka wanke a yau shi a'a to ai wannan wani abu ne wanda ya daɗe san ka gani idan ma ai nasiyar da aka masa ne insha Allah ta'ala yaje alwalan ya yi sallah saboda muhimmancin lokacin ya fi muhimmancin rashin tsarkin kayan nashi an fahimci wannan ko don tsarkin tufafi wuri yake samu ina fata an gane sai na ce wata ya laka fafa su to in akwai imani ko yanzu to ba wancan kaga misali kana sallah ne sai ka a kamanta a shefa akwai mazi a wannan ka baka wanke ba kuma kana cikin sallah sai kai sallah ka rika fita saboda kwanke ba malamai su ce inda yake za a yi ka iya cire wannan wurin kayar a gefe ce in ba za ka yi cire ka cikin wani sallan ka sannan ka tayi eh a wannan kuma wata malamai ta ina maka fatawan malaman hadisi in muka je can za mu ɗauko wani sabon karatu ne kuma sai je wanka ya dawo a in lokaci zai wuce ba zai yi sallah ba sai koma ya waje ya taimama sai ya dawo ya turba da sallar sa ka fahimta Allah ta'ala ya samu ne a sa'a to jama'a ku wannan shine magana na malamai magana na biyu magana ta biyu ta malamai suna cewa mutum ba zai kafirta ba sai an ce ne oke sai ka bayyana sallah ɗin to ka tuba na kwana uku ka dawo yin sallah in ko bai tuba ba su ce a kashe shi anan ya zama kafiri sai aka tafi kuma za ka shi a matsayin ne kutila haddan za ka tafi a matsayin haddi aka yi masa a matsayin mutumin da ya taurari ibn umarnin Allah mata kuke tafi shi da nan kawai aka tafi jama'a an gane wannan ko yau saboda malamai suka ce idan bai bar sallan a matsayin yana mai mutu cewa a matsayin ta na shiga cikin mutunci wanda ba su da matsala ba su da matsala wannan abin da ba zai cutar da shi ba ina fata an gane amma haka da zai tura kuma ya ba to kuma za a kasu kira kyale su za a na a'a wannan ko malamin suna da manzanni kuma guda biyu wasu malamin suna ganin cewa kusan da aka yi mai hajji aka yi bai saboda wancan sallar da baya yi har yanzu dai matsayin shi ne musulmi amma saboda ya ƙi yin sallah an kashe shi to za a ji abin ne suka ce kawai musulmin da ya zina ne alhalin yana da aure in aka jefe shi za a yi sallah za a yi sallah mana kuma kai shi makabartar musulmi a biya ne abin ne a jefe da yawa kuma malamai su a'a ai an kashe shi ne saboda ma musu sallah da yake yi an ba shi damar na tura ya dawo ya ce ba zai dawo ba dan haka an kashe shi a matsayin kafiri dan haka ba za a yi sallah ba sai a je a turbi shi a bayan kasa to a tsani ina fata an gane wallahu ta'ala a'la wa a'lam jama'a an gane ko na'am maganganu wanda ake sabani dangane da wannan akwai maganganun Imam Malik da Imam Shafi'i da maganar Imam Abu Hanifa daga cikin al'umma mun ji dai ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal shi ne cewa ummu da sallah yayi ya kafata har yace babu wani abu daga cikin ayyukan ibada wanda idan aka bar shi yake matsayin kafirci ce ne sai sallah na'am Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Malik da Abu Hanifa su sun tafi akan cewa duk mutumin da ya bar sallah da gangar ba ta tafi gani ina fata an gane amma duk da haka sun yi ittifaqi akan cewa sai dai idan ya bar sallar ne a matsayin tahawunan dan wulakantarwa kadai ba wai dan mutunta a matsayin daya daga cikin rukunan musulunci ba ko dan kasancewanta daya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta na aikin ibada ba ina fata an gane domin duk wanda ya barka domin mutu ai wannan kai tsaye kai ba ma a bukatar ke ba kawai za za a sare shi za a sare shi yayi ina fata an gane yau amma mutumin da ya bata saboda wulakantarwa saboda kasala an gane ko to dukkanin wanda ya barka a wannan yanayi to ba za a ce ya kafirta ba kai tsaye abinda za a zo dai a sashe su ba an gane ko amma imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu mali sun yi magana akan maganar imamu mali da yawa daga cikin malamai suka ce mutum ba za a kafarta shi ba matukar ya bi sallan a matsayin ne ba za a kafarta shi ba inda ya bi sallan a matsayin ba mutum da yake yi ba amma idan dan mutum ne to kai tsaye za a rufe shi shi kafin amma idan ya tabbatar da walin cuta to wannan shine wanda muka an yi sabani a kai wasu na ganin haƙiƙa ya kafiri ne wasu na ganin cewa kuma akwai sauran imani tare da shi za a kashe shi a matsayin haddi a kalashi kwana uku bai tuba ba wannan shine karshen magana amma ba za mu hukunci murtadi an gane ko za mu hukunci murtadi Allah ta'ala ya zaka wannan shine karshen abin da Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo mana a wannan babu wanda ya tabbatar mana da cewa lalle tabbas dukkanin mutumin da ya bar sallah to wannan mutumin ya kafirta ha to ku duba mana ina ka kira sallah a cikin rukunin mutunci ke kuma me ke ne sallah ta take sa kai duk abin da maza kake na alƙali sallah ce idan maka zo masallaci ne za ka san dan uwanka wani yana nan ka kare wani ka tuna ma akwai dan uwanka a masallaci ne kai za ka maka ka ba Allah ka bi manzon Allah ka ji tsoron Allah tare da shi yi kaza yi kaza eh in ku ka ba sallah shi kenan kan mutumin da shi kuma za ka shi saboda tsaban kuɗi girman kai ya hau shi za a sallah a cikin talakawa shi kullum sai zai sallar shi kai a gida kuma inda za ka je ka irin sallar da ake yi to wannan sai dai a ce mai Allah shi kadai ya san abin da ya dace da ya masa zama an gane wannan ko Allah ta'ala ya dace wannan kenan sai matsalar mu ta 27 wanda za mu tashi akan ta a darasi ne zuwa insha Allah ta'ala amma zan so in karanta mana ko da mata din kadai an gane ko lokaci ga wajen tambaya na'am malam yace ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani fage ne jama'a mai zaman kanshi wanda yana da buƙatar mutum ya littafi su kunda guda game da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na farko mu yi magana akan su wane ne su na biyu menene darajar su na uku menene falalan su akan sauran ɗan adam gaba daya na hudu menene Allah maka kusa su musu na ta goma su na biyar wani irin hukunci za a yi musu bayan saɓani da suka yi a tsakankanin ko abin da ya kasance a tsakankanin waɗannan ababe guda biyar su ne ababen da ya kamata a ce an tattauna magana a kan wanda daɗewa ban manta ba insha Allah ta'ala akwai alƙawari da muka yi na sunan littafin shi kuma sunan tarihi ma bayna wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ila maqtal al-husayn سنة إحدى وستين هجرية وتزام قوم كرم ساعة وأن مسلاتين بإذن الله تعالى dan haka in muka zuka to din kafin kamar yadda muke bayani za mu buƙaci mu kowa iya yin kafin ta halinta me yasa saboda yanayin dan fasin aqida da muka samu dan fasin addini dan fasin imani da aka samu a wannan lokaci da muke da kuma wani jahili da za ka muka samu wani jahili mai wayo wanda za ka ga ya zo yana tabbatar da mutane da sunan malanta duk za mu zo farka da irin waɗannan insha Allah ta'ala wanda za mu ɗauko maganganu daga cikin littafin nasu na shi'a rafida da kuma ra'ayi na khawari da wani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ra'ayi na nawafi suwaye annasu ba ko suwaye nawafi dukkanin su za mu zo mu bayani insha Allah ta'ala in lokaci ya kai in dai da rai nan da wuce insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta wannan bi Allah ta'ala مالك وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق الله أكبر نعم أحمد بن محمد يشي ما في الهير ومن الأمة أبايا النبي شيني أبو بكر الصديق الصديق الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوة الأمة هذا الصديق صديق ومن الأمة شيني أبو بكر الله تعالى يقارن في الجاه ثم عمر بن الخطاب سنن في عمر بن الخطاب ان تنبيه وادين حسن سنة أبو بكر نعم عبد الله بن أبي قحافة إلى أن يتبدو بسيو تو أسل سنة سكينا أبو بكر الكنية أسل سنة سكينا عبد الله بن أبي قحافة نفت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصديق an gane ku shi kuma yana Aisha ake kiranta da As-Siddiqa bint Siddiq Allah ta'ala ya kara muke da gaba daya to ثم عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب عمر الفاروق الله أكبر أثر الإسلام فيه عمر بن الخطاب الله أكبر الله قال مش يبدأ ثم عثمان بن عفان سننسو عثمان بن عفان ذا النورين wanda ya auri ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu manzo Allah ya duka karatu manzo Allah yake da muna da ta uku da mun ƙara maka saboda menene saboda kyawun hukuntaka da ya samu a tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك za mu kaddamar da waɗannan guda uku akan sauran sahabbai gaba ɗayansu saboda yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su taɓa yin saɓani akan wannan ba su da kansu ke tabbatarwa Abdullahi dan Umar yake faɗa an gane ko yake cewa kunna nu'addu wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mutawatiruna أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان an gane ku Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda shi da kanshi yake cewa inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr mafi alherin wannan al'umman gaba daya bayan annabinta shine Abu Bakar thumma Umar yake sannan sai Umar walau shi ki la sammaitu salisa yake da na kuma da na sanna uku shine Uthman Uthman dan Affan Abu Bakr Siddiq wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye sa to kusan addini bayan ta kama tambaya ta rab za su tafi yace manzon Allah in na dawo ko ban same ka ba yake fa'ati Abu Bakr ki zo wajen Abu Bakr صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى يثبت متى لو أن سوى شذوذا أبو بكر أي دي سوى صعبة سنة نقوبة لا سنة في كل سنة سوى وأن يجبنا مكة سوى أبو بكر في يومين خليفة أبايا أن لا يقول في عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى إذا أقول أن النبي أبايانا لكان عمر ضروري في زماننا النبي shi ne mutumin da Allah madaukakin sarki ke magana da harshensa da zarar yayi magana ya ce ka manzo Allah ina ganin ko dai ni kaza sai Allah ya saukar da aya da yayi an ji aikin haji sai zai ga maqam Ibrahim ya rasulullah law ittakhadna maqam Ibrahim sallah ai yo ina ma da zamu ji wajen tsayon annabi Ibrahim a matsayin wajen sallah shi kenan Allah ya ce wastaqibu من مقام إبراهيم صلى كورك مقام إبراهيم من كورين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يادي وسهادي أوتي منافق فانشي لا سهادي با أي هذا فلسين منافق عبد الله بن أبي بن سلول domin jama'a dukkan wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi imani da shi ba ko yana da cikin munafikai to ba sabon annabi ne ba ni na shi da ne as-suhba an gane ko da ya je neman sallah ya wuce ne sallah sai Umar sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam ne kuma Allah ya za a yi kai mutumin nan sallah bayan rana kaza da kaza ya faɗi kaza da kaza sai manzo Allah ya ce tsare ni ya kai Umar inni khayyartu fakhtar ni an bani zabi da sai na sai na karɓi zabi tsakanin ne sallah ko kan mai sallah ina fata an gane har ɗansa Abdullahi ya zo ya karɓi rigan manzon Allah ya ce aka ne da kafani ma tsari wata kenan ko amma bayan an masa wannan sallah ana dawowa gida sai Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da aya wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum shikenan magana ta kare Allah ya fitar da wannan ayar yace kada ka ƙara wa ɗaya daga cikin sallah idan ya mutu kada ka tsara tsayuwa kan kabarinsa domin sun kafin cewa Allah sun kafin su da annabin Allah sun kuma mutu suna fasikai ka gane sai dace da maganar wani maganar Umar bin Khattab Allah ya kara mishi yarda haka nan ayar da ta ce magana a ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah ita ma wannan ayar ta bai so suna suna jayayya a tsakanin su ta wani yace ni ban damu ba bayan musulunci na idan to ba wani aikin uhuri da zan yi sai dai irka shayar da alhazai ko aikin hajji wani shi ko ban damu in aikata wani aiki bayan da na musulunta sai dai in rika raya masallaci ina tare shi ina mai ayyuka wajen raya masallaci suna musu sai umar in shi kai ku je daga mutane sauki a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah kuna jina ko ta ce eh sai ga manzon Allah ya ce to manzon Allah ga shi ga shi ga shi ga abin da ake cewa sai Allah ya saka da wannan aya aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram فمن آمن بالله واليوم الآخر فمن آمن بالله واليوم الآخر أه. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لكن بأس بأس كذا جماعة كن قولنا ذات أن عمر بن الخطاب عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قرر أدبهم قوي شارع الجنة أنظر كذلك أن تكون كون منافقين تجد ya fito da dukiya manzo Allah yayi wa'azi yi wa'azi Usman ya fito dukiya baya manzo Allah ya ƙara wa'azi Usman ya ƙara zuwa ya ɗebo dukiya ya kawo manzo Allah ya ƙara wa'azi Usman afan ya ƙara zuwa ya ɗebo dukiya ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm kace duk abin da Usman ya yi bai kusa da shi ba bayan yau dan aljanna ne amma waɗannan su ne abin zagi a wurin wasu su ne abin cin mutunci a wurin wasu sai ka samu wani baki da baƙin kaya da baƙin zuciya da baƙar magana yana zagi sabon amin sallallahu alaihi wasallam sai ka samu wani baƙin kare jaki yana zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne kai har za ka kalli mutane a cewa kan mutane ɗan zina ne in dai ba in shi'a ba sai dai shi'a ne kadan hadan halal i wannan magana ce da malamin shi'a malamin shi'a sun yi wannan magana shi dai wannan bakin rinjiɗi wanda ya amso ita ainihin shi an ce shi da baki shi ke faɗa cewa ayayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima ce kawai ba a yi saɓanin kasancewar shi manzon Allah ba amma dukkan ya manzon Allah ana saɓani abin kasancewar shi ƴaƴansa ne ko ba ƴaƴansa ba ne wasu ma sun ce wallahi Fatima ce kawai ɗan manzon Allah amma duk sauran kawai addini na mutum ne ka je ma ka duba nan ko kuma tafsir al-ummi na ibn Babawayh al-ummi shi kan shi ya tabbata da wannan tafsirin sa ka je karanta Allah ta'ala ya mana jinkiri na alkhairi idan Allah ta'ala ya kai mu kafin zuwa insha Allah ta'ala sai mu duba da ilimi muka tsaya ko kuma yadda karatu na dauko dadi in Allah ya kai mu gobe da ko mu zo mu wannan littafin mu karanta wannan abu ne sai da ya dan jirkitar da masail jahiliya dan huta ko ko ba jama'a kada ku mun karatu da mun ya mm ai bin kai da karatu ba na ka bane ko ba ka bane ba eh to insha Allah ta'ala gobe za mu usulu sunna bi idnillah ta'ala za mu zo mu ji waɗannan darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fata abin da makaranta daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wani mutu dukkure ubangiji ta'ala ya gafarta mana bukatu na alkhairi Allah ya biya mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار قد اخرجته وما للظالمين من انصار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعة اللهم سجد بهذا العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به أمورنا برحمتك يا الرحيم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته